محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصول الفقه المقرر الخامس برنامج العلوم الإسلامية والأدبية والعلوم الإدارية والإنسانية تعليب فضيلة الشيخ أحمد بن علي سير المبارك وسير المبارك الدكتور عبد الله بن عبد الله والدكتور عبد الله عبد الموفي رحمهم الله تبارك وتعالى الدليل الرابع wato dalili na na hudu shine alkiyas shine kiyasi daga cikin manya-manyan dalilan da ake kafa hujja da su a shari'ar musulunci ko a fiƙihu a fiƙihi na al-islami al-fiqhul islami alkiyasu lugatan abinda ake nufi da alkiyasi ga luga taqdiru shay'i bi shay'i shine a kaddara wani abu da wani abu taqulu zaka ce qistu sawba bi zira'i na kiyasta tufafi da zira'i kamar yadda da suke sai su gwada kamu na hannu ko kuma da yatsa eh abinda bai da yawa amma ina da yawa ƙasa ce ya suke yi da me suke yi da kafa yawa da kafa in suka bude kafa ba wai taku ɗaya bayan ɗaya ba ka gani kafin a samu su tape da su menene da ake gwada measurement da shi an kiyasta abu kaza da kaza to haka ma wajen nazari mutumin da ya saba noma idan ya ga wata gona ya zagaya ta ya shiga ciki ya fita in ya tsaya a gefe zai iya ce wannan amfanin nan dai kamar yadda na gani in aka tattara ba zai wuce buhu kaza ba kamar yadda kullum muke faɗi mutum a layinsa idan yana da ƙwarewa to ana barin masa layinsa ba a masa karambani kaga mutumin da baya noma shi idan ya ga abin nan ɗin masara ma ko da gindi goma ne aka ce kai kana ganin wannan zai ce ai mudu goma za a samu da ya saboda ya ɗauka cewa kowace totuwa mudu ɗaya ne ko za ta kai mudu guda misali to wanda ya san abu ya sani wanda bai sani ba kuma kawai bai sani ba alima ho man alima wa jahila ho man jahila na'am idza qadartahu idan ka kaddara shi biha da wannan abin wannan luga kenan to kaga ma'anan kiyasi a luga kusan ɗaya ne da ma'anan kiyasi a shari'a tunda zaka kiyasta abu kaza ne da abu kaza alkiyasu fil istila amma ga definition ɗin da aka bayar wato a ilmance ilhaqu waqi'atin riskar da wani abin da ya faru lam yarid fi hukmiha nassun wanda nassi bai zo akai ba wala ijma' ko ijma'in malamai bi waqi'atin ukra da wani abin da ya faru daban sabata hukmuha wanda hukuncin ya tabbata bi nassin au ijma da nassi ko ijma'i a baya lishtirakil waqi'atayn saboda tarayyan waɗannan abubuwa guda biyu da suka faru fi illatil hukumi a dalilin hukunci wannan shine yadda na karanta gaba-gaba din na haka ake so mutum ya kiyaye domin kowace gaba tana da muhimmanci ina fata an fahimta yanzu idan wani abu ya faru a zamanin annabi wani abu bai taba faruwa ba to amma in kai bincike kana da ilimi zaka iya gane cewa akwai kwatankwacin sa a zamanin annabi to sai ka duba ka ga illan su ɗaya ne abin da ake nufi da illa shine reason wato dalili amma dalili na me na kamanci idan annabi ya hana abu kaza saboda mai annabi ya hana abu kaza saboda abu kaza ne bayan zamaninsa da tsawo sai aka samu kwatankwacin irin wannan manufan iri ɗaya ne to shi ma sai a hana shi saboda wancan tsohon abin annabi ya hana shi saboda manufan kaza to wannan sabon abin ma za a hana shi saboda manufansu da wancan ɗaya ne haka ma wajen umarni wannan shi ake kira kiyasi ina fatan an gane misalu zalika ga misali nan yadda za ka gane a fili qauluhu ta'ala faɗin Allah malaukaki ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kai imani idanu diya lissalati idan aka kiraye ku ga sallan nan min yaumil juma'a ranar juma'a ana nufin sallan juma'a kenan fas'au ila zikirillah ku tattaru zuwa ga ambaton Allah malamanmu na da suna ce ku yi gaggawa to ko imam malik ya fahimci za a yi irin wannan fassara ne sai ya ce gaggawa ba gaggawa ake nufi ba ana nufin shirye-shirye ya yi kama da gaggawa amma fas'au ɗin ba gaggawa ba ne ya yi kama da gaggawa tun da duk abin da kake sai ka ji ana kiran sallah ana son ka bari ka je ka kama hanya ka je ka yi tsarki ka yi wanka ka sa kaya ka abin da to ai ka ka bar hidimanka to shine abin da ake nufi kenan wazarul bai'a ku bar saye da sayarwa wannan shine mahallin shahid namu albay saye da sayarwa me yake nufi da albayu shine mutum zai zo da kudinsa ya samu mai sai da abinsa su yi ciniki idan cinikin ya fada ya dauki kudi ya bayar a dauki wannan abu a bashi ko a dauki abin a bashi shi kuma ya dauki kudi ya bayar wannan shine albayu to wannan exactly shine abin da aka hana daidai lokacin da aka yi kiran sallan juma'a na biyu lokacin liman yana kan mimbari ya sa malaman fikihu da yawa suka ce wa zarul bai'a duk cinikin da aka yi shi a daidai wannan lokaci bacece ne tunda Allah ya ce a bari kaga wanda bai bari ba ya saba ma Allah amma maganan ciniki ake yi sai ce fa hadhihi al-aya kun ga wannan aya kan nahat anil bai'i ta hana yin ciniki ba'da nida'i sani bayan kiran sallah na biyu ila salatil juma'a zuwa ga sallan juma'a inda suke kiran sallah guda biyu kenan amma mafi yawa mu yanzu ɗaya muke yi eh tun da gana asuba ma yana tangal tangal da ake guda biyu amma dai na ga an kokarta karfe hudu jiya kafin hudun ma na ji da minti biyu an kiran sallah kiran sallan farko ba kafin hudu da binti biyu ko da binti uku da na ji an yi ɗayan kuma ina ji ana yin sa biyar saura minti goma ne ko o karfe biyar ne daidai biyar daidai so dama haka ne ake yayin nan kiran sallan farko za a ba da dama wanda zai tashi ko ya dafa abinci ko matan da za ta dafa abinci a dauki azumi da kuma masu yin na filfili su yadoyi nan kiran sallah ta biyu kuma sallah su ba shi kenan ko kana cin abinci sai ka bari saboda ana tabbatar maka cewa alfijir ya fito ko da kuwan ka fito ba za ka gan shi ba saboda shi mai kiran sallah amintacce ne yana kiran sallah ya ce maka alfijir fa ya fito kenan shi yasa ake so wajen ladanci a ringa taka zanzan to kaga kiran sallan juma'a guda biyu na farko dama zamanin Usman bin Affan ne aka kirkiro shi saboda mutane sun yi yawa sai malamai suka ce to tunda an kirkiro saboda mutane sun yi yawa akan je bakin kasuwa sai a kwala musu kiran sallan saboda haka duk wanda yake kasuwa ya gane cewa to fa an yi kiran sallan farko in an jima za a yi kiran sallah na biyu an ba shi lokaci ya je ya yi wanka ya kintsa ya tafi masallaci kamar misalin a ce kasuwan ƙauye ne ai ka san ka je cin kasuwan ƙauye babu yadda za yi da tufafin da kake cikin kasuwan ƙauyen da shi za ka yi sallan juma'a yana da wahala saboda haka shi yasa aka kirkiro wannan kiran sallah to tunda ba zamanin annabi bane ba ma immediately bayan zamanin sa bane sai Allah ya kawo mana lasfika wanda ba kana cikin kasuwa ba wani lokacin ana kiran sallah ma har hanjin cikin ka amsawa yake yi har hanjin cikin ka amsawa yake yi to tunda an samu wannan ci gaba shi yasa aka ce na asuba guda biyu akwai dalili ba yadda za a yi a soke amma na juma'a na farkon ga manufan to tunda an samu wani abu da ya fi shi ƙarfi a soke na sallar juma'a na farko ina ba ta fahimta wannan dai mun ɗanyi wani diversion ne amma muka dawo kan maganarmu abinda aka hana cinikayya a lokacin da aka yi kiran sallah na biyu ila salatil juma'a zuwa ga sallan juma'a wal illatu fi zalim dalili cikin wannan annal bai'a saboda ciniki fi hazal waqti a wannan lokaci yushghilu an ada'i sala zai hana mutum ya bada sallan juma'a yadda ya kamata saboda haka fanati ila al-ijara to sai mu zo dangane da aikin kwadago al-ijara shine aikin kwadago aikin lebura akwai waɗansu abubuwa waɗanda suke da alaƙa da albai'u su ma ana kiransu ciniki ne suna da sunayensu iri daban-daban kaman al'ijara kaman assalamu kaman almusakat da sauran makamantansu yasa duk wanda ya karanta littafin risala to shi cikin sauki zai iya kiyaye waɗannan abubuwa kamar yadda aka zo aka ce annika aure a cikin littafin risala to unwanin hedin ɗin da ya faɗi aure sai da ya ambaci abubuwa wajen guda shida da suke da alaka da aure ya liƙa su saboda haka abin da yake gwada maka shine wannan babi zai yi magana kan waɗannan abubuwa saboda suna da alaka da juna to haka ma babin ciniki da ya ambaci ciniki to sai da ya ambaci abubuwa da yawa a bayansa su ma sun kai guda bakwai ko takwas duk suna da alaka da juna ne saboda haka ilimin musuluncin aka zo ciniki yana da faɗi albai'u yana da faɗi da yawa hata aikin barema ko wannan kodigo ko lebura shine aikin gwamnati agreement din da za ku yi da su contract da sauransu duk suna babin albai'u ne ciniki ne to ayan qur'ani ta ambaci ciniki su kuma sauran bata ambace su ba kuma suna da alaka da juna shine malamai suka yi kiyasi suka ce abinda ake nufi kamar yadda aka hana ciniki to duk sauran da suke da alaka da ciniki su ma an hana su ga shi dai nassin Kur'ani bai ambace su ba abinda ya ambata albai'u to alijara ma an hana da sauran makamantansu wa gairi hamin al'ukuli daga cikin abubuwan da ake kullawa na yarjejeniya tsakanin mutane allati lam yarid nassun bin nahyi anha wanda nasi bai zo karara yayi hani akan su bali ainiha da asalin su fa nuqisuha alal bai'i sai mu yi kiyasin su a bisa ciniki ba da nida'i sani ila sala bayan an yi kiran sallan na biyu zuwa ga sallan juma'a lishtiraki almaqisi alai saboda sun yi tarayyan abinda aka yi kiyasi akan sa fil illa a wajen dalili allati hiya al-inshigal shine suna shagalarwa an ada'i salatil juma'a na barin sallan juma'a kaga ba yadda za a yi kiran sallah na biyu mutum ya kama hanya ya dauki fatanya zai tafi gona ko kai sarkin noman ina ne ba zai yiwu ba ana kiran sallah kai kuma ka dauki fatanya za ka tafi gona saboda abin nan kaga ba zai yi ba haka ma ko kana maganan ban ruwa noman rani kenan shi ma ba zai yi ba haka tsaya ana kulla contract ba zai yi ba da sauransu wannan kenan sai misali na biyu shurbu albira almuskira wato shan tsimi mai sa maye tsimi mai sa maye amma tsimin da aka yi shi da sha'ir eh kai alarama ka san gero ko ka san dauro ka san maiwa me bambancin su eh yawa me bambancin su gero da da maiwa ko da dauro kamar yadda suke fala ko ba za ka iya bambantawa ba tun da to kaga yanzu aka aike ka kasuwa yawwa ko ni ma da nake maka tambayar nan sai na lura sosai tukuna sannan saboda suna da kamanni da juna amma kaga tsofinmu wanda suke gani yau da kullum su suna gani za su ce wannan gero suna gani za su ce wannan dauro ce saboda yau da gobe kamar a ce maka shinkafa ce mai tsawo da gajeruwa kana iya bambantawa ko kai kawai afa shinkafa kake yankinka ina jin ma baka fara caba ne ba ko ai ba za ka sani ba Eh, sai dai in ka ga shinkafa ta yi farasol shi kenan da in jalof ne ma ba za ka gane ba amma dai ai shinkafan da take da tsawo da shinkafan da ba ta da tsawo wajen dafa su a ce in dai da miya ne ana iya ganewa ai nan da nan za ka iya ganewa wani ana dan baka liket ne kafin ka zo Eh, to wato akwai da muka ce albira mu bar shi a biya biya Eh, albiratu biya duk abin da za a zo a tsima shi ka san tsimi ko abin da za a yi shi na tsimi ya sa maye wanda a zamanin annabi babu shi saboda a zamanin annabi su suna yin mafiya yawa suna yin abin nan nasu giyansu ne da me da dabino da dabino sai alkama to yanzu kuma sai aka wayi gari ba ma dabino ko alkama ba tunda zai wahala ka ga an zo an yi giya ko an yi abin nan to sai aka zo ana burkutu ka san burkutu to wa zai mana bayanin burkutu mai yiwa ya taba ba ka san burkutu ba za yi burkutu da dawa ake yi ko burkutun da aka yi da jar dawa ta fi da hankali ta fi bugarwa ya sa a cikin dawa ka kaf gaba ɗaya ja ta fi tsada to anyway mu dai lokacin muna firamare school kamar a rawun irin 1970 wani abu zuwa 1980 haka mukan zo mu wuce 1970 wani abu 1980 wato da yake akwai yaranta ma har da shirme za mu zo mu wuce sun baza dawon burkutu din don akwai yadda ake dafa ta ta kwana kwana da kwanaki to muna wucewa muna ganin za mu je gona muna ganin yadda suke yi saboda haka sai su zo kuma su shanya a tabarma ko a menene wani lokacin muka zo har za mu fakaici idon su mu dan ɗiba mu gani saboda za a gan shi daban ne ko ma ka dan baza musu in kaga sun gane sai ka dan baza musu sai ka wuce kuma wallahi abin da zai ba ku mamaki shine ni dai na tashi na samu inda ake burkutun a garinmu ka kaf gaba daya inda ake burkutun waje guda ɗaya ne a coci ne ake yi eh kun san irin wannan yana ba da wani fasibin sai na ce oke in ana bayani sai ce kawai ne sai ina garin duk wanda yake zuwa coci kawai dan burkutu ne saboda me saboda haka na tashi na ga abin lalle to ina ganin ko saboda alaka ne ko menene amma ya kamata a ce burkutu wajensu daban masu coci wajensu daban to saboda haka in suka zo sai su zo su dafa ta in suka dafa ta za su mayar da ita ta zamo kamar ruwa na tsimi da muke magana to fa duk wanda ya sha hankali zai gushe masa shi kuma dan adam jaraba wanda Allah ya dora masa kenan wato duk abin tsiya ya san yadda zai samu abin to akwai burkutu ne a zamanin annabi gashi yanzu ma a zamanin ka ana tambayan ka burkutu baka sani ba amma yadda ka san giya haka take eh ina jin ma wani mawaki a da yana ce burkutu tafi giya tsiya muna jin sa yana waka burkutu tafi giya tsiya wato ashe kaga duk wanda yake shan burkutu ba karamin shege bane eh mai shan giya kuma wato kamar shine karamin shege wannan kenan to a zamanin annabi babu irin wannan babu irin wannan giya ta zamani da burkutu shi yasa sai yace shurbul bira almuskira waqi'atun jadida shan irin wannan giya mai sanya maye abin zamani ne lam yarid nassun ala tahrimiha bi ainiha babu nassi qarar da yace burkutu haramun ne babu walakin sai dai wajadna waqi'atan ukra mun samu wani abu daban shi ya shurbul kammu shine shan giya a zamanin annabi akwai giya a zamanin annabi giyan da ake da dabino ko daga alkama a waɗansu wurare ma har da inabi da sauransu wakadallar dalilu kuma dalili ya yi nuni wa huwa ƙauluhu ta'ala shine faɗin Allah maɗaukaki ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kai imani innamal khamru wal maisiru lalle giya da caca wal ansabu da ainihin gumakan da aka kakkafa wal azlamu da kifiyoyi na neman sa'a na duba rijisun min amali shaitani kazanta ne daga ayyukan shaitan fattani bu ku nisance su la'allakum tuflihun ko za ku samu rabo alal hukumi fiha saboda haka dalilin qur'ani ya gwada hukuncin wannan wa huwa tahrim shine haramun falbahasu idan aka yi bincike anil illati dangane da dalili wajadna haza mu samu al-iskari shine sanya maye wa hadhihi al-illa kun ga wannan dalili mawjuda fil bira yana nan a cikin giya kowace irin nau'in giya ne fa nahkumu alayhi bit tahrim saboda haka zamu yi hukunci akan giya da haramci tiyasan alal khamri bisa giya irin na zamanin annabi lichiraqihima fi illatil iskar saboda sun yi tarayya wajen wato illa na sanya maye to akwai ma hadisi karara tunda annabi ya ce duk abin da ya sanya maye giya ne kuma giya haramun ne shikenan magana ta kare yawwa wannan kenan shi yasa duk yadda aka yaka bada magiya suna kowace irin suna ce duk yadda aka yi aka yi dabara aka sarrafa giya da sha ake yi sai ya kasance ana mai da giya hoda ya zama wani gari ana mai da giya magani kwayoyi tablet an mai da giya allura alluran da za a yi wa mutum duk waɗannan wayo ne haramun ne duka gaba ɗaya da wanda za ka sheƙa da wanda za ka kurɓa da wanda za a huda ka da wanda za ka haɗiye dukkansu giyoyi ne eh da masu akwai masu kurkura mana da abin nan wanda wanda suke kurkura ko da ke dama kun san kurkura asali dai kawai fitina ce wadan suna ci ai kurkura magani ne eh wai akwai abin da yake magani sai a rasa duk abin da zai magani sai kurkura shine zai magani kaga mutum ya sha idonsa idonsa ya kada ya fita daga cikin hayyacinsa shi yasa ma waɗansu suke ganin wannan abin da ake akwai da tsofi suna suna sheka abin da sai ga tsoho ya ɗauko abu ya sheka bayan ya sheka ya buga kansa eh to shi me yayi amfanin sa manaja yauke wato ya kanza to amma bai da illa a likitanci ko abin nan ko da yake shi bai bugarwa amma dai kan akwai abin nan ka sheka abu ya shiga kwakwalwanka ka ga mutum na wani haka kana masa magana ma fa ina ya gama buga abin nan ya yi hawaye ya yi majina ya yi yawu duka Allah kyauta to a gurguje wannan shi ne sai na uku iza wasa insanu li'akar idan wani ya yi wasiya ma wani bawan Allah bi malin da dukiya ba da wafatihi ya ce a ɗauki kuɗi mai kauri a bashi bayan ya mutu, isanan ilaihi saboda isa ne, fa akdamal Musa lahu, sai wanda aka yi masa wasiya ɗin, kawai sai ya karambani, ya gaji da haƙuri, bi ƙatalin Musi kawai sai ya kashe wanda ya wasiya, min ajile an ya tawassala ilal wasiya, domin saboda yana son a bashi wasiya ɗin. Kaga wannan ba kuɗi kaɗan ba kenan. mai yawa wani tsoho ne yana abin da ya ce kai amma na ganka mai abin nan idan na bar duniya ku ba shi miliyan hamsin kuma an san yana da miliyan hamsin a sai ka ga tsoho ya ki mutuwa shi kuma dama ya ce sai ya bar duniya ya ce a baka miliyan hamsin ana samun wanda ya tara dukiya baya da yaya to kaga wanda ya tara dukiya baya da yaya kai kasan definitely in ya mutu kai baka da rigima da yawa to amma ya ki mutuwa in an ce yana mushashara ko yana menene ma sai ku ga ya miƙe yanzu ya riga ku zuwa sallah su ba to saboda haka sai shi wanda aka masa wasiya sai yayi maza maza da ya ce to wannan tsohon fa in ba na kawo bari yi dabara da yayi dabara kawai tsoho ya mutu aka zo bincike tabbatar cewa shine dalilin kashe shi saboda ya ga tsoho ya ki mutuwa. Wani lokaci ana samun samarinmu na yanzu suna ganin iyayensu suna da abin nan su ce iyayen sun ki tafiya. Dukiya kuma ba karuwa take ba tana raguwa. kajin man da ɗan iskan yaro ma shi lokacin da aka nema ko uwarsa ma ba fara mai yiwa maganan aurenta ba ko lokacin da aka samu dukiyan ma ba abin nan ita uwarsa ma bata sanya aka yi ba ai sau da dama haka ne amma yaro zai zo yana hankoron ubansa ya mutu domin saboda ya gaje dukiya wani ma har zaka samu maras kunya yana ce gaskiya fa baba fa yana faca ka da kudi baba yana faca ka da kudi eh kaman wani tsoho ne gonansa guda ɗaya ta rage kawai yayi tunani saboda mai a baya yayi kaza yayi kaza yayi kaza yace wannan gona a jiya tambaya aka ce za ta kai miliyan kaza kudinta yace to shi yanzu abin da yake so masallacin juma'a za gina masa a sai da gonan a gina masa masallacin juma'a a bashi sauran kudin ya murkushe kudin abinsa wallahi ka san yaya suka je gefe suka ce ba su yadda ba ƙarshe ma suka sace certificate din suka ce baba zai talauta mu kawai shi ko yana jin yana ta tunani mai yiwa amin halalin amin haramin ya haɗa kudin kudin fili ko za akwai irin wannan tunda Allah ya masa shekaru to dole zai yi tunani abu kaza din nan fa gara in gyara tun kafin da tafi su ba sani ba ba kuma kowane abu ne zaka fito kana ce ma yayanka kaza da kaza in a da kai tsiya sai ka ce ma yayanka da ne fa matsiyaci ne Allah ne ya shirye ne ai ba a wannan ba a fala to irin wannan ne Allah ya sauwake na'am saboda haka wanda aka masa wasiya da ba shi dukiya wanda ya wasiya bai mutu ba shi kuma ya gaggawa mutuwan sama ya je dalilin kashe shi fa hal yastahiqu hadha alqatil alwasiya to wanda ya kisa din tunda yana da rai kuma an ce bayan wancan ya mutu shin za a dauki wannan wasiyan a bashi fa hadhihi almas'ala mala yace kun ga wannan matsala lam yarid nassun bi hukmiha yace babu nassi qarara da hukuncin wannan walakin sai dai hunaka mas'alatun ukra akwai wata matsala wanda ta yi kama da wannan wahiya ita ce man katala muwarrisa duk wanda ya kashe wanda zai gaje shi fakad waradal hadisu hakika hadisin annabi ya zo bin nahyi anha cewa ba za a ba shi gado ba bi kaulin rasuli sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi ya ce laysa lil qatil shay duk wanda ya kashe to ba za a ba shi komai ba wa illam yakul lahu waris idan wanda ya kashe din baya da mai gado dun ana samun wani baya da mai gado sai wanda ya kisan to wanda ya kisan kuma shari'a ta ce ba za a bashi ba tunda ya kashe ne domin ya gada kun san wani shi zai gaggawa ne kar a zo a samu wani ya zo ya tarayya da shi shi kuma ya gama kiyasin dukiyar wannan mutumin ya gani to tunda bai mutu ba bari ya kashe shi to in bincike ya tabbatar da ya kashe shi ne to ba za a bashi gado ba babu maganan gado tunda akwai maganan shari'an kisa da za a zo a yi ba za a ba shi gado ba to sai aka samu wanda a kashin kuma baya da mai gado to ya za a yi ya risu ho akrabun nasu ilai sai a samu mafi kusancin mutane zuwa gare shi a ba shi gado wala ya risu alqatilu shay'a amma wanda ya kisa duk yadda aka yi ba za a ba shi kokobo ba abinda ake nufi shine masu gado Kur'ani ya ambace su duk wanda Kur'ani bai ambace su ba ba sa gado kuma zaka samu yan uwan mutum ne to in aka rasa wanda Qur'ani ya ammace su to sai a tattaro wanda Qur'ani bai ammace su ba wasu malamai suna ganin kowa za a bashi hukunci ne ta layin da ya biyo wasu kuma suna ganin kawai hala su za a yi yanzu kaman jikoki na 'ya'yanka mata jikoki na 'ya'ya mata ba sa gado to sai mutum aka waye gari babu masu gadonsa amma shi ya haifi 'ya'ya mata sun kai kaman guda goma kuma duk suna da 'ya'yaye ga 'ya'yayensu nan amma iyayen duk sun mutu to sai a lebo jikokin kawai sai a zuwa yi maganar lizzakari mislu hazil unsa ne a sai a raba musu daidai ba daida eh ina fata an gane wannan shine aqrabu misali to wanda ya kisa kan ko yaya ne ba za a ba shi gado ba ko dan mamacin ne ba za a ba shi gado ba falbahasu kaga bincike anan anil illa wato dangane da dalili na jidu ha za mu samu annal katila wanda ya kisa ista'ajal mirasa yayi gaggawan gado kabla awanihi kafin lokacin sa fastahaqqal hirmanu min sai ya cancanci a hana shi wa hadhihi illa wannan dalili mawjuda tana nan fil mas'alati allati ma'ana ga mas'alan wanda aka yi masa wasiya shi ma faqad istajala al-musa lahu al-wasiyya wanda aka masa wasiyya yayi gaggawan a bashi abinda aka masa alƙawari qabla awaniha tun kafin lokacin wasiyyar ta tabbata fastahaqqal al-hirman milha sai ya cancanci a hana shi kawai to wannan shine kiyasi ya kawo mana lafiyayyun misalai guda uku kiyasi a musulunci subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk